الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لطف تعني بهذه دائرة عنايتي ونفعت أنت ترفعني بها إلى ما يهزك ويآيتك وارفض نوري تحاصرني بها والمنتمين إليه من جور الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان القضاة المتربصين وشماتة الأعضاء الطاغين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da haɗuwa da ku a wannan tafsiri na shekara ta dubu biyu da biyu dubu biyu da ashirin wanda ya daidai da dubu daya da dari hudu da arba'in da daya na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda muka ga wannan wata ta Ramadana na ni lafiya lau wanda yau muna kwana na biyu kenan ga watan Ramadana wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan ga watan Afrilu miladiya dubu biyu da ashirin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ƙarshen sa lafiya magabatan mu da baki daya da suka gabata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya jaddada rahma a gare su wanda suka saura da mu da su Allah subhanahu wataala ya sa mu gama da duniya lafiya muna nan a cikin suratul ankabuti aya ta 27 idan Allah ramma ya jawo mana ta samu da kudin sarki da yake cewa wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa ja'alna fi dhurriyyatihi nubuwwatan wa kitab وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa habna lahu ishaqa wa yaqub muka bai wa annabi Ibrahim ishaqa da yaqub wa ja'alna fi dhurriyyatihi nubuwata muka sanya annabta ya zamanto cikin zuriyarsa wal kitab muka ba da annabi da fayyace zamanto cikin zuriyarsa muka ba shi ladansa a nan duniya kuma a ranar lahira zai zamanto cikin malakan bayi malamin suka ce faɗar Allah subhanahu wata'ala cewa wa abna lahu ishaqa muka baiwa annabi Ibrahim kyautan yawo wanda shine annabi ishaqa bayan a baya yana shekara tamanin mun ba shi kyautan yawo na farko wanda shine annabi Ismail domin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kamar da muka karanta a shekaran da ya gabata cewa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya dauki tsawon rayuwa Allah subhanahu wataala bai ba shi haihuwa da Allah subhanahu wataala bai ba shi haihuwa ba annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bai kama hannunsa ya rike ba shi ke nan yayi ta roƙon Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya share masa hawayensa Allah subhanahu wataala kuma kamar yadda ake faɗa a ƙasar Hausa majibu kan bawa ne wannan kalmar da Allah ya faɗa Allah mani roƙon bawa ne shi ne ya faɗa a cikin alƙur'ani mai girma inda yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ma'ana ubangijin ku yace ku roƙe ni ni ko zan ansa muku to Annabi Ibrahim yanzu ya roƙi Allah subhanahu wata'ala Allah ya bashi haihuwa Allah subhanahu wata'ala ya bashi haihuwa lokacin yana shekara 80 haihuwarsa na farko kenan wasu malamai suna kan cewa sai ya kai shekara ɗari da ashirin sa ne ya samu haihuwar sa na farko matan ya ce shekara tamanin wanda bai bambancin ruwaya ne kuma tarihi ya gaji haka annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yanzu ya samu haihuwar sa na farko wanda shi ne annabi isma'il wanda aka zo aka ajiye shi yanzu a gari na mike da suna a wannan gari na makka wanda ta dalilin sa Allah subhanahu wataala ya haifar da ruwan zanzan a wannan wurin to yanzu Allah subhanahu wata'ala ya tsara wa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tsarin haihuwa wanda shi ne Ishaqa wanda a can bayan Allah subhanahu wata'ala ya gaya maka yadda aka yi aka samu haihuwa an dace ba samu haihuwa ba mala'iku suka zo yanzu za a halaka da mutanen annabi Nuhu aka a yanzu za mu halakar da mutanen annabi Nuhu kuma aka ce kwarai za mu halakar da su Allah ya riga ya Allah ya riga ya aiko cewa halakar da su annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya yi abin yuru a ciki ba suka ce duk da haka ne matar ta nage ne fa ba'idat sai ta yi murmushi wasu malamai suka ce a ba murmushi ta yi ba ta yi murna ne da farin ciki cewa wa'annan mutane da suke aikata aikin asha su ma yanzu za a halakar da su saboda sakat wata hawa haramta su juna saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mata bishara ya sa mata su mata bishara cewa za ta haihu wa min wara haka ya haƙo to a nan ne wasu malamai suke bambantawa sai suka ce eh annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam an ba shi haihuwa tare da wancan mata baiwa Hajar lokacin yana shekara tamanin ita wannan mata da bata haihu ba Saratu to ita kuma za ta haihu ne bayan shekara ɗari da ashirin ɗin nan nashi shi ya sa ya zo a fasakkar wani awa kwalat a zuzun hakim ni tsohuwa ce wacce na zaman ma ba na haihuwa to daga nan wurin ne wasu malamai suke bambantawa cewa wannan annabi isma'il ya samu ya samu an same shi ne ta hanyar wancan mata ta annabi ibrahim ku yanga wanda aka ba shi kyautawa shi ce hajar an gani ko wannan shi kuma annabi ishaq din nan to shi kuma ya samu ne ta hanyar wannan mata ta dade wata haihuwa wanda fasakat wajaha wa qamat ashirin hadin kamar yadda zuwa cikin sura zaliya sai Allah subhanahu wataala ya ce wa habna lahu ishaqa sai muka bashi haihuwa na annabi ishaqa lokacin da ya kai shekara ɗari da ashirin wa min wara ishaqa yaqub bayan annabi ishaqan nan to za mu daɗa masa wani wanda shi ne zai zama to annabi yaqub sai malami a nan wurin suka ce to ai annabi yaqub ai ba yaran annabi ibrahim ba ne yaya karatu yake ya ga ce an jika ma ana ce mai ta ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba yana daga cikin abin da yake kiran yaran jikokin sa Imam Hassan da Imam Hussein a matsayin da sai ce inda ibni haza ko to idan ka ga nan wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake wa habna lahu ishaqa wa yaquba sai muka bashi annabi ishaqa da kuma annabi yaqub annabi yaqub a matsayin yaran sa a matsayin jika ne na annabi yaqub waja'alna fi zuriyatihi nubuwatan muka sanya annabta ya zama cikin zuriyar annabi Ibrahim daga kan annabi Ibrahim duk wani annabi da Allah subhanahu wata'ala zai turo shi to za a turo shi ne ta tsatso na annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wal kitab haka da duk wani annabi wanda Allah subhanahu wata'ala zai bashi littafi to an sanya wannan annabin ne ya zama to cikin zuriya annabi wani annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa ja'alna fi suratin nubuwata wal kitab wa atainahu ajrahu fi dunya to a wannan wurin tukunna kafin nan kaga da aka ce wa atainahu ajrahu wa ja'alna fi suratin nubuwata wal kitab abin da ake nufi da shi kaga at-taura wa aka ba at-taura an bada at-taura zuwa ga wani annabi dawud a taura an baiwa annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa alaihi salatu wassalam kaga dan wane ne da ne cikin ƴaƴan annabi Ibrahim injila ba annabi Isa alaihi salatu wassalam haka bashi annabi Isa alaihi salatu wassalam da ne daga cikin ƴaƴan annabi wane annabi Ibrahim domin mamarsa mamar mahaifiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam a ita ma zuriyar annabi Ibrahim ne alaihi salatu wassalam والقرآن شيكو القرآن to ai da ma ma kasan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi Isma'il shine wani annabi Isma'il kina kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma jika ne ga wane ga annabi Ibrahim sai ya zama to wata annabi zuriyatin nubuwa aka sanya annabta da zaman to cikin zuriya annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wani kitab haka nan littafi duk wanda aka ba su littafi nan ka tsaya karshe su gaba daya annabi dawo da aka ba shi zabura shi ma zuriyan wane ne annabi ibrahim ne alaihi salatu wassalam aha at-taura aka bai wa annabi musa shi ma dai aka muka faɗa injila annabi isa shi ma zuriyan wane ne shi ma zuriyan annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallama ballantana kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan izinin nubuwan wani da wa'adi na ajrahu fi dunya ita wasu malamai da yawa sun yi maganganu a kai cewa ai da da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam aiwon annabi a wayannan yara nasa shine ya mika wuyansa da lamarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to mika wuyan da ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shikenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karbar ya karba lamarinsa kenan kai dan uwana da ke kallon mu da kuma sauraron mu in kana so Allah ya ji shi lamarinka kai ma ka mika ma Allah al'amuranka Allah subhanahu wa ta'ala ya cikin shi lamarinka yani aka annabi Ibrahim alayhi salatu wa salam ya bi da lamarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yanzu aka iya tunawa annabi Ibrahim alayhi salatu wa salam ya zo ya fara ganin cewa wannan abin da ake bautawa wanda yake gumaka ne bata ne har ma yake cewa ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni anka shay'a kaga a nan wurin annabi Ibrahim ya fara faɗa da wuri da kuma ta kenan har muka ji bai yana cewa wa tallahi la akidanna aslamakum ba'da an tuwallu mudbiri na rantse da Allah ne mu sai na sassare wayannan kuma kan da kuke bauta musu da ko suka tafi wurin wani bautan nasu sun je annabi Ibrahim haka bashi a gida wanda yake cewa ba zara dan fita fi nujum fa qala inni fi najmi ina ga sina fi ni ba ban jin daɗi saboda haka ya sassara wayannan gumakan ya daura ma babban sun kadai aka zo aka ce waye ya san tare yake kabiru babban su a tambaye shi yana magana aka tambaye shi yake a to ai kai ma wannan dai ka san baya magana shi kuma kuke bauta masa to tunda kuna bauta masa yanzu kun gano cewa abin da kuke bauta ba shi da tare tunda ba zai iya kada kansa ba suka yi shawara cewa to tunda yanzu wannan yaron ya ya yi aiki aiki da su mu kona shi aka samu wuta aka haɗa wuta aka yi menene aka zo aka wurga annabi Ibrahim a cikin wuta ana wurgo shi sai Allah ya ce ma wuta قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم sai wuta ga manto sanyayya ga annabi ibrahim korafin iya amma shi dai annabi karki ya tafi kona mishi ga manto sanya a wurinsa sai ga annabi ibrahim sun wuta lafiya lau igiyar da aka daure shi ta kore kujerar da yake zaune a kai ba ta kore ba to da ya zo mata aka ce to kai an sallame ka wannan yau kashe ka ba zai yi ba sai muka ji annabi ran ya cewa inni zahibun ila rabbi sai hadi ni yanzu zan tafi wurin ubangiji na shi zai shige da ni to lokacin da ya fito din nan ne haka falan ma ta talamu wa ma ya'buduna min duni llahi wa habna lahu ishaqa wa ya'qub kamar yadda ya zo a cikin lokacin da annabi ibrahim ya kaurace wa ababen nan da suke bautawa sai muka ba shi kyautar annabi haka da kuma yaqo wa kullun ja'alna nabiyya Allah ya ce dukkanin wa'annan yaran nan ba gaba ɗaya muka sanya su zaman to annabawa kaga annabi Isma'il da aka fara samu sai aka sanya zuri'ansa ko tsatsansa su zaman to ta nan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk shi kuma wannan annabi Ishaq din sai aka sa ya haifi wani yaro wanda shi ne annabi Yaqub ta wannan yaron da aka ta wannan yaron da aka haifa shi ka yanzu annabi yaqub sai nan aka sanya zuriyar sauran annabawa duka na bani isra'ila su kuma su kaga kenan sai an yi sarrafa biyu haka kaga ta taho tare sai aka yi haka annabi isma'il sanan dama shi wancan sanan haka annabi isma'il sanan ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi annabi yaqub sanan ne zuriyar sauran annabawa za su bayyana kamar da yadda muka gani سورة يوسف الله سبحانه وتعالى يا جامعنا إني رأيت أحد عشر كوكبا وشوك والكواكب للسجد تكون أنصر نفس الله النبوان to haka aka ci gaba da gangarowa kaga sauran wayannan annabawan dukan su su annabi Musa annabi Isa duka sun biyo ta tsaron annabi Yaqub din nan wanda yake shi kuma da ne ga waye ga annabi Isa alaihi salatu wasalam dukan su muka sanya su zama su annabawa a wa atina wa ajrahu fi dunya Allah subhanahu wataala yake muka bashi ladansa a nan duniya shi annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ba a jira sai an je lahira wa innahu la yadillu salihin kuma a lahira ma yana daga cikin malaikatan bai malamai suka ce me annabi Ibrahim ne aka bashi ladan tun a nan duniya malamai suka ce ai an jarraba shi jarrabawa kala kala kuma annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ya fi wannan jarrabawa daga cikin jarabawan ba ka duba annabi Isma'il annabi Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ya dade dadewan ma mai tsawo sosai bai haihu lokacin da aka samu wannan yaron annabi Isma'il shi ke nan sai annabi Isma'il Allah subhanahu wataala ya ce ai ai kai yaron ka na farko wanda kai shekara tamanin baka haihu ba ka haife shi yanzu yaro ya kan fara tarawa ga tsufa ya fara kama ka an shi ne suka yanka shi annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ya ce zamu kai yaro na ba ubangiji na ya ce da yanka ya ce shi ma da yake ya samu tarbiyya dama annabin Allah kuma ya ga zai tarbiyyar da za a samu matsala ya ce shi ya abu zai fara da wani ya ce baba na aikata abin da mahalicin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi a yanka da nan jankani jankani da ya zo zai yanka shin kuwa aka ɗauka hanyar su tafiya din tukuna hanyar su tafiya shi kai yanzu yake ce ma yara kai yanzu kawai za ka yi ta baba ne fara samun cewa kawai kai babu kawai kai mafarki shi kenan an ce a yanka yaran ko sai kace zaka yanka ya shibe shi shi da mutum ne an je maka ake shibe shi ya shibe shi a wannan ya kana zabi yau ma ya zai ce ma yaran kai wani irin mutum ne da kawai baban ka ya mafarki cewa kawai a yanka ka shi kenan sai a yanka ka da ce shi ne shi ma na gaji bai shi kaga shi ba da ke kenan da aka tsara tafiya na gaba aka je na gaba a sai ya koma ya ce ma maman ke kawai wani irin mata ce kawai daga baban yaro ya mafarki za a yanka yaro ko shi ne na sai a yanka da nan ibrahim kuma ya zai wasu bayan kwantar da yaron zai yanka shi sai aka kawo abu wa fadaina hu bi zini muka fanshe shi da abin yanka ne girman gaske shi ke nan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam sai yaron nan nasa ya mutu kaga wannan jarabawa ne ko ba jarabawa ba wannan jarabawa ne ka gani bala'in azim Allah subhanahu wa ta'ala ya ga wannan jarabawa na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da yi kaciya da tun ba a yi kaciya shi ne mutum na farko da aka fara cewa yi kaciya shi ne mutum na farko da aka ce ya fara haske gashin hammatarsa da da gashin gaba haka ne jarabawa na da Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ga jarabawa mafi gashin hankali a kawo ka a wurga ka wuta ba don komai ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba karamin jarabawa ba to wannan jarabawan da Annabi Ibrahim ya ci shi to ga shi daɗewa kuma da ya samu haihuwa ba bai tada hankalin shi ba ce wa Allah ne na maka Allah ba ka so na Allah ka ci jini na me ba sai ya hakuri to Allah ya ce to wannan shi jaraba wanda yi wa asin na wani yau fitan tun a nan duniya muka fara ba shi dadin shi da kuma sakamakon hakurin da annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam daga cikin lalacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ya zama su duka yaran shi annabawa ne abu na biyu kamar da zamu karanta a gaba shi dukkanin masu bin wasu addinai kowa yana cewa annabi ibrahim namu yahudawa suna cewa annabi ibrahim ai namu ne kiristawa suna cewa annabi ibrahim namu ne musulmai da mahu mun tabbatar da ma annabi ibrahim din namu kamar yadda abin Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a alƙur'ani mai girma ma kana ibrahim yahudiyya wala nasrani wala in kana hanifan muslima haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin alƙur'ani mai girma wa atina ajrahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin alal rabu ina da cikin managarta bai innahu fil akhirati lamina salihin ibn abbas yana cewa ma'anan wannan wa atina ajrahu fi dunya wa ina wani lafiyar da fari shi ne an bashi kyakkyawa managacin yara a nan duniya jikokin sama tattafa kunnen sama rinrin sama duka managacin sannan kuma kowa zai yi magana san annabi ibrahim za ka ga yana yawan sa a ikirma an ila yana faɗa cewa sana'uhu yabansa da aka yi da kuma cewa yabansa da kowa yake da kuma cewa dukkanin masu yin sauran addinai suna cewa na su ne shi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a wasu malamai kuma suka ce ai mafi yawancin annabawa in ka kasa su suke gida uku to kashi biyu da rabi dukkanin ta kan annabi wani ta kan annabi ibrahim duka yaransa ne jikokinsa ne da kunnansa ne in yi biyu ne wajen da ya koma ‘ya'yansa ba shi ne annabawan da aka yi kafin zuwan annabi Ibrahim ne. Kaga ba ka ce annabi Adamu dan annabi Ibrahim ba ba zai yi kasu wannan ba. Annabi Nuhu ba za ka ce dan annabi Ibrahim ba ne. Saboda ya riga annabi Ibrahim zuwa duniya. Wani na wuce ta tafi lamina sari. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa cewa
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين قال يشي واذكر يا ربي الله يا أخي الذي ناس أنبتنا مع الأمة kisan wannan bawan Allah da ake kiransa da suna ambata musu kissan annabin nan da ake kinsa suna annabi lut ka ambata musu kissan annabin nan da ake kiransa suna annabi lut alaihi salatu wassalam wanda in qala li qaumihi wanda yake cewa mutanansa innakum tatuna al-fahisha kuma kuna zaccewa abin da yake alfasha ne ma sawakum biha min ahadin min al-alamin ba taba samun wani mutum ba ko wata halitta ko wata al'umma wanda ta taba aikata irin wannan shiriri ta ko ko wannan sako na Allah ne domin mene su wa'annan mutane na annabi lut din sun kasance suna aikata aikin alfasha ta hanyar namiji ya bi namiji mace ta bi ta mace to Allah subhanahu wa ta'ala ya tafar da wannan bawan Allah da yake da suna annabi dudu wanda shi ne yayi faɗa da su akan haka dai kuma abin da za mu ɗauka kenan a cikin karatun mu na yau ana nuna mu lokaci ya riga yayi abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana innahu waliyyu zalika alqadir alayhi shehunan mu da malaman mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu alheri jagoran mu farfesa ibrahim ahmad makani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu lafiya Allah ya kara albarkar zuri'arsa Allah ya ja kwanansa Allah ya cigaba da amfani da al'umma Allah ya cigaba da amfani da shi wurin shirya da al'umma sauran yan uwa da suke kaiwa da komowa wurin ilmantar da al'umma ba dai ba rana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu tawfiki da shida media team din mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka mu da alheri ku da kuke jimuran kallon mu da kuma sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya wuce mu albarka innahu waliyyu zalika alqadir alayhi liman mawla wal nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh